قل بينوا آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النير والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون آه. ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da umarni a nan yana cewa la tankihul mushrikati hatta yuminna ya ku jama'an musulmi wa la tankihul mushrikati kada ku auri mushrikan mata hatta yuminna sai dai sun musulunta wannan aya ta saukar saboda marsadun abi marsadin al-ghanawi wani mutum ne daga cikin muhajirai na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda ake sa shi wani aiki mai haɗari aiki shi ne shi ne mai zuwa a ɓoye ya ɗauko mutanen da suke makka wanda rauni ya hana su tahowa wanda tsoron kafirai ya hana su tahowa to yakan je a ɓoye ya ɗauko su yana dawowa da su aikinsa kenan to kamun ya musulunta akwai wata ƙawarsa karuwa ce ana kiranta anaku daga cikin karuwan makka to sai nan ta ganshi a makka da ta ganshi a makka da daddare ne sai ya jingina ga bango hakan nan don kar kowa ya gane shi sai ta zo kusa da shi ta ce mutum anan kamar marsadu sai ya ce aini ne kai ne marsadu ni ne to ai sai mu tafi masauki ai dama ka sani waje na shine masaukinka sai ya ce mata ai abin da kika sanin nan musulunci ya hana wannan yanzu ai musulunci ya hana wannan yanzu musulmi baya yin zina sai ta ta to ba sai ka aure ni ba sai ya ce to ai mu ba mu yi wani abu sai da ilimin mai gidanmu yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi kenan ranta ya ɓaci ranta ya ɓaci har ta nemi ta kawo ta tara masa mutane cewa ga mutumin nan da yake zuwa yana sace mutane na kaiwa muhammadu to allah da yake yi sharri ya koma gida ya gaya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce kaji kaji kaji ya rasulullahi ko yayi aure ta to sai allah ya saukar da wannan aya da ayar cikin suratun nuri a kan wannan hukunci yana cewa wala tankihul mushrikati hatta minna ya ku jama'an musulmi kada ku auri mata mushrikai har su musulunta sai dai sun musulunta wala amatun muminatun khairun min mushrikatin wala wa'ajabatkum mutum ya auri ku yanga mumina ya fi ya aure a mace wadda take kafira komi kyanta komi kudinta komi darajar danginta a nan shi musulunci ya kasa mutane kashe uku da ya kasa mutane kashe uku ko da yake akwai sunan mishirkanci yakan shafi yahudu da nasara amma tun da yake ba sunansu ba ne in an kawo hukunci ba a shigar da su ciki hukunci irin wannan domin a cikin shari'ar ubangiji yakan ce lam yakun lillazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina kaga ya raba kafirai kashi biyu akwai ahlul kitabi akwai kuma mushrikai wato akwai yahudu nasara akwai mushrikai wato masu tsafi a cikin surar lamyaku kenan a cikin surar bakara kuma akwai ma ya waddu allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin an yunzila alaikum min khairin min rabbikum saboda haka musulunci ya kasa jama'an kafirai cewa akwai masu littafi akwai arna matsafa to a cikin cewa ba za a auri mace mushrika ba sai zan da ta musulunta abdullahi ibn umar a cikin sahabbai sai ce to ni kam babu mushrikar da ta wuce mai cewa allah ubangijinta ne isa ma ubangijinta ne tana da allah uku to ni a wurina ita ma mushrika ce ko duk wanda ya ce uzairu dan allah ne to a wurina shi ma mushriki ne to sai ya zama a ganinsa wal musanatu min al mu'minatu wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum ita ce farko kenan wannan ita ce nasikha wancan ita ce mansukhiya amma a ganin dukkan sahabbai da tabi'ai da malamai wato wannan tafsisi ne ba wai nuskha bane wato haka ne kalmar mushrikanci ta zo cikin sha'anin nasara domin alkur'ani yana gaya mana لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما له النار النبي إيسا كذا ياتي دم وندي مسا الله ko dan Allah to ya zama mushriki ya hada wa Allah wani kenan to amma duk da haka a cikin ka'ida ba a ce musu mushrikai ana ce musu ahlul kitabi to tunda wannan suna shi aka saka musu ahlul kitabi wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna alhali ayoyin bakara sune farkon sauka kamun ayoyin ma'ida ayoyin ma'ida su ne ƙarshen sauka domin a cikin ke samun alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati ko da ke ita bakaran mu a cikin ta ake samun wata yawman turja'una fi ila Allah amma abin da yake tabbatacce a yanzu dai tun daga zamanin sahabbai har tabi'i har mai har kawo yanzu nan yahudiya wanda take cewa ita bai yahudiya ce addinin ta yahudu take yi to ya halatta musulmi ya aure ta wanda baya kyama duk matar da take cewa ita mishan shine addinin ta to ya halatta musulmi ya aure ta wanda baya kyama nan sirna umaru ya taba aikawa mutanensa cewa na ji labarin kun auri matan nasara to ku sake su suka ce ya amirul mu'minin kana nufin ka ce mana haramun ne yace ba haka bane can kasar da kuke musulmai ba yawa su nasarawan su suka fi yawa idan ku musulmi kun auri matan nasara mata sun ishe ku ƴaƴan ku sun girma zai aura tun da yake ba zai halatta kafiri ya auri musulma ba to daga nan ya zama dai an yadda amma makaruni ne amma duk da haka dai wurin wanda baya kyama dalili har ma an ce shin in ta yi haila za ta yi wanka don wanka wajibi ne akan musulmi ita ba musulma ba aka ce ta yi wanka don mijinta mana aka ce to ai mijin nata kazahimi ne ko ta yi wanka ma ai haka take tun da baya kyama a batta ko ta yi wanka ko ta yi wanka ba duk daya a ganin waɗansu amma malikiya sun ce lalle ne in hailan ta yanke ta yi wanka to wannan shine abin da ya tabbata ya halatta musulmi ya auri mai yin addinin yahudanci wato jus ko mai yin addinin nasara wato kiristanci amma mutum ba zai auri arniya wanda ba ta da addini ba ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم baiwa ku yanga komi muninta mutum ya aure ta ya fi ya auri kafira mushrika komi ƙayatar da kai da ta yi ko kudinta ko kyanta ko ko danginta wala tunkul mushriki na hatta yurinu to anan akwai musiba da ta samu waɗansu daga cikin mutanen da suke bin hanyoyin shaidan suna kiran musulmi mushrikai to wannan bin hanyoyin shaidan ne domin har nasaran da suke a cikin alkur'ani akwai lafazin da ya nuna cewa su mushrikai ne amma ba a saka musu sunan mushrikai balle mai kadaita Allah mai yin sallah biyar mai yin azumi mai yin zakka mai zuwa haji amma kana ganin yana sallah ka ce masa mushriki kana kiran yarsa mushrika to wannan fita ne daga hanyar musulunci don ƙaryata ayoyin Allah ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa in qaluha asmini Allah ya aiko ni ne ita jihadi don a faɗi la ilaha illallah kowa ya faɗa ya huta to kaga waɗannan mutane ku a yanzu jihadinsu a bar faɗin la ilaha illallah duk wanda ya bar faɗin la ilaha illallah ya huta amma duk mai faɗin la ilaha illallah to mushriki ne in bai shiga ƙungiyarsu ba to kaga nan abin da ya samu mutan da su ya same su abin da ya samu mutan da sun yarda da Allah sun yarda da annabawa amma ba su yarda waɗansu annabawa ba ba su yarda da annabi isa ba da littafinsa da annabi muhammadu da littafinsa wato yahudu ba su yarda da annabi muhammadu ba da littafinsa wato nasara to waɗannan kuwa sun ɗauki irin wancan hanya na waɗancan wala tuminu illa liman tabi'a dinakum kar ku yarda da musuluncin kowa sai wanda ya bi irin ra'ayinku to yanzu haka suke duk wanda bai yarda da ra'ayinsu ba to sunansa mushriki ko yana sallah ko yana zakka sun karyata ayoyi sun karyata hadisai sun karyata ijma'in malamai to ai hatta da wannan duk wanda yake kusa da waɗannan irin mutane ya lura da su su fa sun kwata sun fita hanya tunda sun karyata alqur'ani alqur'ani ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa qallu sabilahum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ko kafirai wato yahudu din ko nasaran ko mushrikai din in suka tuba suka yi sallah suka yi zakka shi kenan sun zo ɗan uwanku cikin addini amma waɗannan sababbin mutanen nan sun ce ba su yarda da wannan ayar ba matu komi musuluncin mutum komi sallarsa komi azuminsa komi zakkarsa in dai bai yarda da maganar malamin su ba to kafiri ne mushriki ne kar a bi shi sallah kar a ci yankansa don malamin su yana da wani babban matsayi in ya faɗi magana ta soke ayoyin alkur'ani a wurinsu ta soke hadisi a wurinsu balle fa maganar sauran malamai to wannan bata ne a fili a wurin wanda ya san menene bata domin karyata alkur'ani ne kiran musulma mushrika ko kiran musulmi mushriki in mutum ya je lahira zai gamu da bala'i in an tambaye shi zai zai samu abinda zai amsa mara kyau wala tunkihul mushriki na hatta yuminu kamar yadda aka hana aka ce kada ku auri arniya mushrika sai ta musulunta ko kuma masu ‘ya'ya mata ko ƙannai mata wala tunkihul mushriki na hatta yuminu kada ku aurarwa mushrikai ƴaƴanku ko ƙannanku ko abin walittakarku hatta yuminu sai dai sun musulunta a nan wajen mata wannan ayar ma'ida ta yi tafsisi ta fitar da yahudu da nasara musulmi namiji ya iya aurensu an yi tafsisi amma a kan mace musulma umumin nan babu wata ayar da ta yi tafsisinsa ba yadda za a yi mace musulma ta auri kafiri kowane irin kafiri ne ko mai littafi ko mara littafi wala tuntu ayyuhal awliya'u ya ku waliyan mata wala tuntu al mushrikina kada ku aurar wa kafirai ‘ya'yanku ko ƙannanku ko abin walittakarku hatta yuminu sai sun musulunta wal abdun muminun wallahi mutum ya ɗauki ‘yarsa ko ƙanwarsa ko abin walittakarsa ya aurar da ita wa wani bawa mumini khairun min mushrikin wala wa ajabakum ya fi ka aurar da ita ka ba wani kafiri komi yadda kafirin ya ƙayatar da kai ko kafirin don sarautarsa ko don kuɗinsa ko don kensa to ko an ɗaura auren da babu shi kowa ya ɗaura kafiri arne da kowa ya aura wa musulma ya ɗaura musu aure da kafiri auren babu shi kuma ƴaƴan da aka haifa babu ba wanda zai gaji juna su da sai dai su sa gaji uwarsu saboda babu auren tsakanin kafiri da musulma kafirin kowane irin nau'i ne wala abdun mumin khairun min mushrikin wala wa ajabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhni aw yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kamar an yi tambaya ne ya ubangiji ba mu gane wannan hikima ba hikimominka suna da yawa ka bari mazan musulmi su auri waɗansu nau'i daga cikin kafirai wato yahudu da nasara wato masu addinin yahudanci da masu addinin nasaranci amma baka yarda musulma kowane irin kafiri ya aure ta ba kamar yadda baka yarda musulmi ya auri kowace irin kafira ba waɗannan guda biyu ba mu gane ba yace zan ganar da ku idan mutum ya auri mace to linzamin wannan matar na hannunsa sai yadda ya yi da ita ko an fusakun wa ahalikun nara wato hukuncin matan da ƴaƴan duka na hannun mai gida haka kuma ashe kenan in ya aure ta tana ba yahudiya ko tana nisan to insha Allah a hankali a hankali tunda yake shine mai hannun sama shine zai jata da ita da ‘ya'yanta duka, amma in musulmar ce kafiri ya aura, to da ita musulmar da abin da za ta haifa duka wannan kafirin tun da yake shine mai jagora zai ja su zuwa ga wuta domin shine mai hannu a sama. Ula'ika ya tsuna ilan ne, idan na bari kafirai sun auri mata musulmi, to da matan da ‘ya'yansu duk za su kira su ne zuwa ga wuta. In na bari musulmi sun auri mata waɗanda suke da'awar addini domin akwai zumunta tsakanin musulmi da kafirai masu littafi su kafiran hawansu uku ne akwai kafiri mai littafi akwai kafiri wanda yake tsafi akwai kafirin da ke shi Allah ma gaba ɗaya babu shi billahi to akwai zumunta tsakaninmu da waɗanda suka ce suna da littafi zumuntar ita ce sun yadda akwai Allah sun yadda Allah yana da annabawa sun yadda Allah yana da littattafai sun yadda Allah yana da addini sun yadda akwai tashin kiyama sun yadda akwai hisabi sun yadda akwai lada akwai alhaki sun yadda akwai shaidan sun yadda akwai mala'iku to waɗannan akwai zumunta tsakaninmu da su ta wannan hanya ta inda muka rabu ka'idar addini dole sai ka yi imani da dukkan annabawa gabaki ɗaya ba za ka rage ko ɗaya ba sai ka yi imani dukkan littattafai ba za ka rage ko ɗaya ba idan ka rage ka zama kafiri innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'dhin wa nakfuru ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan duk kafiran da suke yin kafircewa Allah da manzanninsa su ce mun yi imani da Allah da manzanni suwa ne banda wani da littafi kaza banda kaza to suna so su raba zumunta tsakanin annabawa da annabawa kenan da zumunta tsakanin Allah da annabawa to wannan ko sun ce su su masu addini ƙarya suke su kafirai ne to wannan zumunta ita ta ba mu damar mu auri matan su kafircin su kuma ya hana su auri matan mu amma su masu tsafi ba mu da wannan irin zumunta tsakanin mu da su saboda haka ba za mu auri ƴaƴansu ba sai sun musulunta amma kirista ko bata musulunta ba zai ka rike ta kiristanta amma al'umma abin tsoron in ji malamai in fata je gidansu za ta ci alade da ita da 'ya'yanta za ta sha giya da ita da 'ya'yanta kamun su dawo hutu kuma ‘ya'yanka za su rika tsotson wannan nono na aladen nan da na giyan nan to kuma in in ka mutu in baka da ƙarfi ita za ta kwashe ‘ya'yanta tafi gidan danginta su kafirce kaga abu ya lalace kenan saboda haka dai dukkan ma wanda yake ba duk mutumin da yake mai kyama mai nesa da irin waɗannan abubuwa Allah yana yin wannan ne don kar a yi faɗa da shi don ya yalwata abin ya zama da yalwa maimakon a ga mutum ya yi zina ɗin to gara ya auri mai dama-dama ɗin wala tutul mushriki na hatta yuminu kada ku aurar wa kafirai ƴaƴanku ko ɗannanku sai sun musulunta wala abdu mu'minun khairu min mushrikin wala ajrukum ulaika waɗannan yad'una ila an-nari abinda yasa na hana wannan hulɗa su mazan in sun auri mata musulmi za su kira su ne zuwa ga wuta wallahu ya tuɓe aljannati wal maghfirati bi izni mazan musulmi ko in sun auri waɗannan irin mutane to za su amsa kiran Allah ne zuwa ga zuwa ga rahamar Allah gafar Allah wallahu ya tuɓe daris salam saboda haka ne na hana wannan na bar wannan in ji Allah saboda kowane mutum a duniya ya dubi abokin hulɗa abokin kullanka in mutumin kirki ne insha Allah za ka zama mutumin kirki musamman ma in yafi in yafi ƙarfinka abokin zamanka in mugu ne to lallai wata ran za ka zama mugu musamman ma in yafi ƙarfinka idan mutum yana so ya jarraba ka ɗauki ruwa mai sanyi a cikin tulu ka je ka ajiye kusa da wuta wuta tana ci ruwa kuma yana zamansa amma ka haɗa su ne zaman tare ba ruwanka ka tafi ka je ka yi awa uku ka dawo idan ka yi awa uku ka dawo abokantakan nan nasu tana nan tsakanin ruwan nan da wannan wutan to abinda duk wutar ta za ta iya yi maka wannan ruwan zai iya yi maka abin domin da yana za ka je asibiti a ce maka wannan ya kone ne ruwa ne ya kona shi to ba ruwa ne ya kona shi ba abokin wuta ne ya kona shi ruwa ba ta kona mutane ruwa baya kona mutane sai da in an haɗa shi da mugun aboki ya koyi halin abokinsa amma ruwa baya kona mutane saboda haka kowa in ya haɗa zama da miyagun mutane zai zama mugun mutum in ya haɗa zama da kyawawan mutane zai zama kyakkyawan mutum maimakon mutum ya haɗa kai da masu zagin bayin Allah masu zagin fatiha da salatul fatiha masu haɗa gaba tsakanin musulmi da musulmi masu kafirtar da musulmi don su ɓata maka aƙida gara ka zauna da masu istighfari da salatin annabi da la ilaha illa wanda suka yarda dukkan musulmin duniya sun yarda musulmi ne wallahi iyal jalsal makadimi saboda haka ne wa bayyana ayatihi lin nasi Allah yake yin bayanin ayoyin sa mutane da Allah ya tazakkaruna ko sa wa azantu
ويسألونك عن المهيب قل هو أذيه فاعتذر النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ويسألونك عن المهيد قل هو أذي فاعتذر النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أتمنى آية muka karanto wala tunkihu almushrikina hatta yuminu in an hada ta da fankihuhunna bi izni alihinna in an hada da la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adilin shi zai nuna arkan rukunonin aure aure dole ne sai da waliyi wato yardan waliyi dole sai da shaidu kuma dole sai da sadaki in babu ɗaya daga cikin waɗannan to aure ya na ƙasa musamman ma waliyi ɗin don waliyi in babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أي امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل سوء kowace mace ta aure ba da izinin waliyinta ba aurenta na banza ne aurenta banza ne aurenta banza ne amma idan mace ta nemi waliyanta su aurar da ita wa musulmi sun ki suna so su aurar da ita wa wani kafiri mai kuɗi suka ce sai dai ta shiga duniya amma wannan kafirin mai kuɗin shi za ta aura to in ta ki tana iya zuwa wajen alƙali kai ƙarar su su zo a gaban alƙali alƙali ya ɗaura mata aure da wannan musulmin da iyayenta suka ƙi musulmin da ba shi da kuɗi a bar wancan kafiri mai kuɗi ko ku abokin kafiri mai kuɗi mai zagin waliye mai zagin fatiha da salatul fati wato wannan rukunonin kenan da wali da shaidu da sadaki arkanin arkan ne na aure a kula da su a nan ayar da makaranta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kaurai koma Madina ya tadda Yahudawa da Larabawa to yahudawa su ne malamai kamar su ne suke jan hankulan larabawa duk abin da larabawa suke yi suna kwaikon yahudawan suna ganin su ne malamansu a ƙa'idar yahudu idan mace tana haila to ba za a ci abincin da ta taɓa ba ba za a sha ruwanta ba ba za a kwana ɗaki ɗaya da ita ba sai ta gama yadda sara kuma mace da lokacin hailanta da ba lokacin hailanta ba duk ɗaya ne ba su damu da haila ba ya canja musu wani hukunci za su yi jima'i da ita da hailanta da komai ba su damu ba su a nasu to larabawa da yake makwabtansu sun fi kusa da su yahudu ɗin gabanin ƙureza gabarin nazir suna tare da su sai suka ɗauki halayensu to sai suka tambayi manzon Allah da ya koma madina يسألونك عن المهيد ويسألونك عن المهيد قل هو أذي sahabbai suna tambayanka ya rasulallahi anil mahidi labari akan sha'anin haila kul huwa azan ka ce musu haila wato azan kazanta ne wato abin da yake cutan zuciya ko yake cutan hanci ko yake cutan jiki shi ne ake kiransa azan da larabci ana kiran ƙazanta azan bashin rai azan cutuwa azan to ƙazanta ne kuma zai jawo ciwo saboda haka ne Allah ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka an mahidi qul huwa ka gaya musu huwa azan mahidi anan mijayen nan na masdari yana ɗaukar zarfu zamanin yana ɗaukan isu muhallin wato mahid lokacin haila mahid gurin da haila take fitowa mahid ita ailan hailan kanta sunan abu uku ne a haɗinan wato kamar yadda kake ce ma'ish sunan abinci makka maulidun nabi rabi'ul awwal maulidun nabi to duk yana ɗaukan wannan to me ake nufi a wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani da kansa zai ce fa asalun nisaa fil mahidi lokacin hailan mata ku nisance su fa asalun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun tsarkaka anan ga fa atazilu ga wala taqrabu ku nisance su dai nisantan su ne kar ku kusance su takidi ne to amma akwai ƙa'idar larabci in an ce la taqrab kada ka yi in an ce la taqrub da rufu'ar ra kar ka yi kusa wala taqrabu malal yatimi kar ku ci dukiyar maraya kenan a muzala shi zai fassara wannan kenan ashe in an fahimci wannan ba za a iya kwana da su a ɗaki ɗaya ba kenan tunda an kace fa ta zilin nisa fil mahid wala taqrabuhunna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi me ke halatta gare ni in matata tana haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace komi na ta zai halatta gare ka ittaqil haidata wad dubura banda haila banda banda wurin da hailan ke fitowa banda dubura saboda haka wata rana iyalinsa ummul mumin aisha tana kwance da shi a cikin mayafi ɗaya sai ta firgita da ta firgita take lafiya take lafiya ya rasulullahi lafiya lafiya ya rasulullahi ko kin aihu ne yana nufin ko kina haila ne na fiski take eh ai ba komai ki je ki daura gyauto ki zo ki kwanta a jinki sai ta je ta daura gyauto ta zo ta kwanta tare da shi to daga nan ashe manzo Allah ya nuna wala taqrabu hunna dinnan manansa wala tujani'u hunna ne kada ku yi jima'i da su ne ba hana mutum ya kwanta da ita akan gado ɗaya ba ya ruhu da ita cikin mayafi ɗaya ba amma ta ɗaura zani daga ƙarƙashin cibiyarta har zuwa gwiwarta ko ina mutum ya shafa a jikinta ba zai dai jima'i da ita ba abinda aka hana kenan wannan sunna ce ta fassara wannan wata hadisi ne ya fassara wannan in ba don haka ba da wannan sa hatta ya harna wato an shigar da take nan ya ta harna har su yi wanka sai za ta harna fatuhun na min haisu amarakumullah hatta ya hurna ma'anansa sai jinin su ya yanke sai za ta harna ta harna kuma ma'anansa sun yi wanka saboda haka ne a wurin abu hanifa da wurin alus zahiri idan mace ta gama haila ba ta samu ruwa ta yi wanka ba mijinta zai kwanta da ita saboda ya ce hatta ya hurna fa'i za ta ɗaharna fa'i za ta ɗaharna ina an ɗauke shi ta ɗaharna ina suka ce to ai ko in tana jini ko ta yi wanka ai wankan bai yi ba yankewan jinin shi ne ai tsarkaka ɗin aka ci to ai kullum ta ɗahara da ruwa ake yin sa ba na ma'ana ba ne tahura kuma na ma'ana ne ya tsarkaka wato jininta ya yanke ta tsarkaka ta ɗaharar ta yi wanka to sai a haɗa su guda biyu kenan in jini ya yanke ta tsarkaka amma ba ta yi wanka ta tsarkake ba to dole sai ta samu ruwa ta yi wanka ta tsarkake din nan to su alu zahiri suka ce shi alqur'ani ba a masa ciko ai da alqur'ani yana nufin haka ne da sai ce wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza dahurna wa tadahharna fatuhunna to ai ba a dawo da dahurna wa tadahharna ba shi ba qur'ani bai karban ciko kamar can da aka ce kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ba shigar da fa'afɗara ba to irin wannan abubuwa guda goma sha biyu na irin waɗannan suke sa masu tafsiri su saɓani kuma kowa da gaskiyarsa misalin kamar shi istiqlali ɗin da izmari da nasikhi da mansufi da tajjimi da tasiri da da umumi da kusufi kamar yadda makaranto cikin ayar ayar ولا تنكوا المشركات يرسي تخفيفي أتكين وشل آية تتكين سورة المائدة تخفيف انت saboda goma sha biyu ne kowanne da aikin da yake yi malami in ya dubi wannan ya fassara wancan ya dubi wancan fassara sai su saɓani kuma akwai alamomin rinjaye su ma guda goma sha biyu a irin waɗannan sai za su ɗaharna in suka yi jinin su ya yanke suka yi wanka fatuhunna min haisu amarakum Allah shikenan sai ku kwanta da su kamar yadda Allah ya umurce ku domin can baya ya umurce ku ya ce lokacin da yake uhilla lakum lailata siyami rafas ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kamar yadda umurce ku ya muku izini to abinda ya hana lokacin haila to yanzu ya yafi in dai mace ta tsarkaka ta yi wanka shi ainihin haila a wurin imam malik wato mafi kankanta mafi kankantan haila ko da zuba ɗaya ne ko da zuba ɗaya ne ana iya kirga ta haila guda amma wurin waɗansu yawon walailatu sai jini ya zuba wuni da kwana amma wurin hanafiyawa sai ya kwana uku amma idan yana tafiya yana dawowa ba a kirga wanda ya dawo misalin ta ga jini yau kamun gari ya waye ya ɗauke gobe ta ini ba jini daddare jini ya sake dawowa kamun gari ya waye ya ɗauke jibi haka gata haka to wannan sai ta yi talfiki ranakun da babu jini ta yi wanka ta yi sallah kar ta ce kai ko na yi wanka na yi sallah ma zai dawo shekarun jiya ma haka yi mini a ba ruwanta ta yi wankan dai ta yi sallah idan jini ya dawo ta daina sallah ta daina kwanciya da mijinta in kwana biyu yake yi na tsarkin ma kwana biyu in kwana ɗaya yake yi na tsarkin ma kwana ɗaya ranar rashin haila sallah da kwana da miji da azumi ranan da yake akwai jini babu sallah ba kwana da miji a nan wata mace ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ta tambayi Aisha tace ina da tambaya mu mata me yasa aka umurce mu idan muna haila za mu biya azumi amma ba za mu biya sallah ba sai ummul mu'minin Aisha tace mata a haruriyatun anti ke khawarij ke wato khawarijawa su ne masu yin addini da hankali kamar yadda yanzu wani zai hada magana banza ko ya hada mai da musulmi kafiri wato shine yin addini da hankali ba da nafsi ba su ne khawari a haruriyatun anti ke khawari ce take a'a tambaya nake to in tambaya nake annabi ya umurce mu idan muna haila mu bar sallah mu sha azumi mu biya azumi kar mu biya sallah haka annabi ya umurce mu to yadda annabi ya umurnin nan haka za a yi to ita sallah dai kullum ake yin ta amma azumi kowace shekara cikin wata ɗaya ake yi to saboda haka ubangiji ya ce addinin nan namu mai sauƙi ne idan aka sa mata biyan sallah ai su abin bai zo musu da sauƙi ba saboda haka aka yabe musu sallah amma azumi za su biya sallah ba za su biya ba amma azumi za su biya to mafi nisan daɗewan jinin haila a wurin imamu malik kwana goma sha biyar haka shafi'i amma abu hanifa kwana goma ne to a cikin irin wannan jini sai ya zama ya kasu kashi uku jini kashi uku wannan kashi na farko shine wanda muka yi magana a kansa wanda za ka duba duk a cikin alkur'ani ba za ka ga inda aka ce in mace tana jinin haila kar ta yi sallah ba annabi ne ya faɗa a bakinsa ake jin hukunci abinda aka faɗa dai mijinta ba zai kwanta da ita ba amma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wannan a bakin mai shari'a ake ji sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bar masa bayani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون maganan jinin aihuwa kuma ko leƙowa ma bai yi ba gara na haila ya leƙo a ƙur'ani amma na jinin aihuwa ko leƙowa bai yi ba an haɗa shi da jinin haila hukunci ɗaya amma jinin aihuwa ko ranar da matar ta aihu in bata ga jini ba rannan ma za ta yi wanka da niyyan fitan ɗa sannan ta kama sallah tun daga lokacin idan kuma jini ya zo ya ɗauke bayan kwana ɗaya bayan kwana biyu sai ta yi wanka ta so mu sallah ba sai ta ce sai ta yi arba'in ta cika ƙuriya ba dole ta yi sallah idan kuma jini ya kai kwana arba'in bai ɗauke ba to za ta dinga barin sallah har zuwa kwana sittin in ya wuce kwana sittin to ya zama rashin lafiya ya zama istihala kenan sai ta yi wanka ta yi ta sallah ta yi ta kwana da mijinta ta yi ta azumi shi kuma wannan jinin haila in ya wuce kwana goma sha biyar sai ta yi ta sallah sai ta yi wanka ta yi ta sallah sai ta kwana da mijinta ta azumi ya zama jinin istihala bambancin jinin haila da jinin istihala jinin haila baki ne da jaja jaja jinin istihala kuma ja ne wur amma kuma tsiro ne ba yi da kauri kuma ba shi da wari kamar na haila saboda haka shi baya hana komai baya hana sallah baya hana kwana da miji baya hana azumi ko da yake mustahabbi ne kowace sallah ta sake yin alwala amma ba a dora mata dole a cikin asali a cikin usul ba saboda haka jini uku kenan ga na haila ga hukuncinsa ga na ga na aihuwa ga hukuncinsa ga na istihala ga hukuncinsa jinin haila yana hana abubuwa kamar haka yana hana sallah amma ya hana sallah har da biyan sallah amma ya hana azumi bai hana biyan azumi ba ya hana kwana da miji bai hana karatu ba amma ya hana ɗaukan littafi ya hana ɗaukan allo ya hana ɗawaki ya hana shiga masallaci ya hana itikafi waɗannan abubuwa su ne jinin haila ya hana a saki mace a cikinsa wannan su ne jinin haila ke hanawa wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhi ka gaya musu jinin haila din nan kazanta ne fa atadilun nisaa wato zai cuci matar zai cuci namiji banda ma warin banda kazantar zai sa musu ma ciwo qul huwa adhi fa atadilun nisaa fil mahidi ولا تقربوهن تطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إذ سكي جنس ينكي سكي وانكا shi kenan ku kwanta da su yadda Allah ya umurce ku yadda Allah ya umurce ku din nan shine wato umurnin nan anan fassaransa ko izini ko umurni din wato izini da umurni duka duk wanda ya maka izini duk wanda ya maka umurni da abu to yayi maka izini da shi kenan domin wani wuri Allah ya ce fanki fanki ma da balakum min nisa'i nisahu kuma sunan jima'i ne sunan ɗaura aure ne amma kuma ya fi ƙarfi wajen istilahin sunan ɗaurin auren yanzu akan zabuwansu sunan jima'i ku fatu wannan min haisu abarakullah ta inda Allah ya umurce ku wato mutum ya bismillah ya kwanta da ita kuma banda cikin haila banda cikin azumi banda cikin itikafi banda cikin iramin haji banda cikin iramin dawaki kuma kar wani ya ji cewa mace in jininta ya ɗauke ta yi wanka ta tsarkaka miji ya kwanta da ita a yi tsammanin ko karuwaran da jininta ya ɗauke in ta yi wanka ta tsarkaka kowa ya samu ya kwanta da ita a'a min haitu amarakumullah waɗanda dai Allah ya umarni din banda waɗancan waɗanda Allah bai yarda ba inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ta'ala yana son masu tuba kuma yana son tsarkakan mutane a nan ubangiji na jawo hankalinmu don mu tuba in ne saboda haka ya gabatar da soyayyarsa akan mu masu yin laifi muna tuba akan waɗanda suke tsarkakewa waɗanda ba su yi laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallahu afrahu bi tawbati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha yadda Allah yake murna da bawansa wanda yake laifi ya tuba fiye da yadda kuke yin murna in raƙuminka ya ɓace da kayan guzurinka raƙuminka ne ya ɓace da kayan guzurinka ka yi nema ka rasa sai ka zo gindin bishiya ka kwanta har bacci ya ɗauke ka da ka farka sai ka gama raƙumin gashi a bishiyar yana cin ganye yadda za ka yi murna to haka Allah yake yin murna da wanda yake yana yin laifi ya tuba a wani hadisi yana cewa lallahu afrahu bi tawbati ahadikum من الدال الواجد والأقيم الوالد والزمآن الوارد يد الله يكي فرنا دباوانسا إن يتوبا في يد يد متم وان كاين في يبأتي يسامو كوكو وان ديكي جين إشروا سي مزمال سي يغنغ راكا وامي سيني ko kuma tsohon da bai samu aihuwa ba sai ya aiki ɗan namiji yadda Allah yake murna in bawansa ya tuba kamar yadda waɗannan mutane suke murna ne ya gabatar da waɗanda suka tuba wanda suka yi laifi akan wanda ba su tuba ba a nan mu ma ya koya mana irin wannan yanzu misalin tsohuwa tana da 'ya'yanta guda biyu ɗanta ɗaya sai ya shiga duniya ɗaya kuma sai ya keɓe mata gida yana kulawa da ita dare da rana da abincinta da suturanta da kowace ko labari sa ba ji ba har watanni kadan sai nan aka ce an ji shi a Lagos an ji shi a Abuja sannan sai ya aiko mata da naira ɗari biyar da tunin atamfa ran da fa aka kawo naira ɗari biyar ɗin nan sun a tamfa a ce mata ina zuwa kamo sallah zan zo a gaya mata kamo sallah zan zo ta mance da ɗan nan mai gidan nan na yanzu murnan wannan atamfan nan da naira ɗari biyar ɗin nan to ta mance musamman ma nan idan matar ɗan ya ya ɗan saba mata to nan fa ta dinga zagin ɗan kenan da matarsa duka ga wancan shi ne na shi wanda yake ya aiko da naira ɗari biyar da tumin nan to kaga saboda haka Allah ke gabatar da waɗanda suka tuba yana son su kamar yadda yake son masu tsarki amma sai da ya gabatar da masu tuban tukuna kamun ya kawo masu tsarki jama'a mu riƙe tuba kullum mu riƙe tuba kullum inna la yuhibbu tawwabina kamar yadda ya gabatar da kan famin zalimun li nafsihi sannan ya kawo wani muttasidun wa min sabiqun bil khayrati bi idnillah isakum harsun lakum نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين nisa'ukum harsun lakum wato wannan ayar kuma ta sauka lokacin da aka kawo tambaya dai har yanzu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne suka jiwo labari a cikin gari wato ka'idar su yahudawa in za su kwanta da matansu ta gefe suke kwanciya da matansu sai lansaru su ma haka ne to sai su yahudu suna cewa idan mutum ya kuskura ya kwanta da matarsa ta baya-baya wato ya jima'i da ita ta baya-baya to in suka zamu ɗa ɗa zai yi harare garke idan su zai ɓaci inda an yi jima'i ta wannan hanya to suna cikin wannan hali to sai a kawo tambaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ainihin larabawan makka da larabawan madina al'adunsu na wajen kwana da mata sai ya zama ya bambanta ana saɓani idan miji balarabe na makka ya auri balansariya in zai kwanta da ita ce wallahi ni ban saba da irin waɗannan abubuwa ba ko kai min yadda na saba ko kuma ni murabu ni ban saba da ajiya mutum ayi haka da shi ayi haka da shi ni ban ban yadda ba to sai a kawo maganganun wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga can yahudu sun ce duk wanda ya kwanta da matarsa ta gefe gefe wato ko ya biyo mata ta baya baya to ɗansu zai haragarke ga mata kuma suna tawaye wa mazan muhajirai sai Allah ya saukar da wannan aya nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum an nishitu ai matan ku gonakin ku ne ku zo musu duk ta inda kuke so gonarka in za ka zo mata ko ta gaba wato ko ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa za ka shigo gonarka za ka ba wanda zai hana ka amma wata mace ta taba yin tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mijina yana kwana da ni ta baya baya Allah Allah cikin addini bai kamata a ji kunya ba inna Allah la yastahi min haqqi cikin addini bai kamata a ji kunya ba ina da wannan tambaya mijina ta baya yake kwanciya da ni manzon Allah yace mata amina sunni ina sai dai bai canza kofar ba sai eh shikenan to shi kenan sai aka saukar da wannan aka ce nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum an nisitu matan ku gonakin ku ne ku shigo wa gonakin ku duk ta yadda kuke so wato ko ta gaba ko ta baya wato ko ko ko ko ko ko a kwance a rigingine ko ko a sunkuye ko ta kowane hanya dai annabi ce ittaqu dubura wal haidata ni abinda na hana muku banda dubura banda haida amma duk da kuke so da su yi banda dubura banda haira fatuwar ta kuma an ne shi wa qaddimu li anfusikum amma in za ku kwanta da su ku gabatar da alheri shine bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana fi ma razaqtana annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum zai kwanta da iyalin sai bismillah ya roki Allah cewa ya nesar da shi shaytan da shi da matarsa ya nesantar da shaytan ga abin da Allah ya ba su yace in Allah ya ba ku da Allah zai kiyaye shi sharrin shaytan wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha ya ku jama'an musulmi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fa abinda Allah ya hana ku yi kar ku yi abinda Allah ya ce ku yi ku yi ku ji tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani fa annakum mulaquhu za ku gamu da Allah Allah ne ya hana maka kwanciya da matarka in tana yin haila lokacin da kake tare da ita a ɗaki banda Allah ba kowa in ka barta kana sha'awar mata amma ga shi ta batta to an sani saboda jin tsoron Allah ne kuma in ka fada mata cikin wannan hali an san baka ji tsoron Allah ba don Allah ya hana maka a wannan lokaci saboda haka ne manzo Allah ya yi fada kwarai da gaske akan mutumin da zai kwanta da matarsa tana jinin haila ya sani ya ce wannan mutum ya kare ta abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace amma idan ya faru to mutum ya sadaka da dirhami biyu ko dirhami ɗaya akwai hadisin haka amma ya aikata mummunan ira amma kafararsa mutum ya sadaka da dirhami ɗaya ko dirhami biyu kuma haramun ne mutum ya kwanta da matarsa ta wajen duburarta tunda yace ittaqul haydata wa ittaqul dubura wal haydata sahabbai guda goma sha uku sun rawaici hadisan hadisai daban-daban akan cewa annabi ya hana mutum ya yi jima'i da matarsa a cikin duburarsa yace shi wannan abu shine lu'iyatu sughra karamin ludu kenan daga nan ake koyon ludu da maza annabi ya haramta wannan saboda haka Allah yake ce ittaqullah ku ji tsoron Allah fa ku ji tsoron Allah Allah ya hane ku yin zina kuma ya hane ku kwana da matanku cikin haila ya hane ku kwana da matanku cikin dubura balle fa yin liwaɗi wannan kayan dabbobi wanda dabbobi ma ba sa yin haka ba taɓa ganin jaki yana bin jaki ɗan uwansa yana masa barbara ba ba taɓa ganin rago yana bin rago ɗan uwansa yana masa barbara ba ba taɓa ganin taure yana bin taure ɗan uwansa yana masa barbara ba saboda haka duk musulmin da yake liwaɗi ya san ya kasa dabba lalacewa wato tsinewarsa da la'antuwarsa ta fi ta kafirai kenan domin Allah ce in humu illa kalan am su kaman dabbobi suke amma namiji mai yin liwaɗi shi ya kasa dabban ma domin dabba ba ta bin dabba dan uwansa sai mutum dabba namiji baya bin namiji dan uwansa suna yin jima'i a kiyaye a ji tsoron Allah in ji Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani fa annakum mulaquhu za ku gamu da Allah nan fa za ku gamu da shi ku ji tsoronsa wa bashir mu'minin daga Allah ya ba da tsoro sai sahabbai su ji tsoro to maza sai ya kawo ayan albishir saboda kai ce ta musu da yace wa alamu annakum mulaqu ku san fa za ku gamu da Allah ku ji tsoron Allah fa sai suka tsorata sai ka ce wa bashir mu'minin amma mu'minai masu jin tsoron Allah kai musu albishir gamuwarsu da Allah jin daɗi ne ba abun tsoro ba ne gamuwarsu da Allah من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه duk wanda yake mumini to ga masar Allah mai daɗi ne rannan zai ji daɗin da bai taɓa jin irinsa ba ranar da zai mutu inna alladhina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tanazzalu al-imrat alla takafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa bashshiril mu'minin
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وأن آية متى فوتا أكن عبد الله بن رواحة wanda ya bata da Bashir bin Nu'man wanda yake auren kanwarsa suka bata da kanwar ya musu sulhu ya musu sulhu da karshe ma abin ya zama saki da suka yi saki aka gama sai ya dawo yana son ya koma da ita sai sai Abdullahi Rawaha ya yi rantsuwa har abada ni magana magana da kai ma ba zan ƙara yi ba balle in shiga harkarka balle in je gidanka ba ruwana da kai aka roƙe shi tun da yake suna son juna ka yadda mana a mayar musu da aure ce ai na riga na rantsuwa ba ruwana da shi ba ruwana da magana da shi to shine Allah ya saukar da wannan aya wanda take kama da ayan da Allah ya saukar wa sirna abbakar akan sha'anin misahu a cikin suratul nur wala tas'alu Allah urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim ya ku jama'an mu'minai la tas'alu Allah urbatan li aymanikum kar ku mai da rantsuwa da Allah ya gitta rantsuwa da sunan Allah ya gitta ya hana muku aikata wani aikin alheri ga wani aikin alheri kai ne za ka yi shi domin kai ka kamata ka yi ko sulhu ne ko sama wani mutum aiki ne ko nema masa hanya ne ko gyara wani abin da bai gyaruwa sai da kai ne ko aure ne wanda ba zai kyau ba sai da kai amma ka ce kai ka riga kai rantsuwa ba za ka shiga wannan harka ba a hanyoyin addini da yawa hanyoyin samun lada da yawa wannan dai na rantsuwa ba ruwa na da shi ta Allah ya ce a'a kai ka fara ka zo ka yi karka mai da sunan Allah wanda zai zama garkuwa tsakaninka da bauta wa Allah idan mutum ya yi rantsuwa akan wani abu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya ya ga abin da zai yi din nan ya fi rantsuwan nan to ya kafara rantsuwan sai aikata wannan alheri saboda haka Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najihum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهو يؤتي اجرا عظيما وتكرر القوى da Allah ya hana maka sulhu tsakanin mutane ko aikata wani aikin alheri haka kuma wa ya duk Allah urdu limanikum an tabarru ya hana muku yin aikin aikin birru ma'anan birru dai mun riga mun karanta menene birru laysa birru an tallu dukum ibada al-mashriq wal maghrib wanda ya tattara dukkan ayyukan alheri shine ke kiransa birru wa tattaqu kuma karran uwa da Allah ya hana muku aikata wani aikin tsoron Allah kullum Allah yana ce ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaki junanku akan abin da zai zama na bin Allah ne da tsoron Allah kada kai rantsuwa da Allah kace ba za ka aikata aikin alheri ba ko ba za ka aikata wani aiki wanda yake shi na tsoron Allah ne ba idan mutum kuma ya yi rantsuwa sai ya yi saƙon Allah to ya kafara na rantsuwar ta kada ya sabi Allah din waɗansu malamai sun ce an rawaito wani hadisi cewa kada kai abin shi ne kafara in dai kai rantsuwa kaga wata mace kace lallai da ta tuba da yin zina amma wannan kam sai ta yi a ce ai ko ka riga ka furta wallahi ko na tuba wannan kam wallahi sai na yi to an ce ka bar zinan rantsuwarka kuma an bar maka amma wasu malamai ce sai dai yayi kafara din ya bari in dole ne kuma ya yi kafaran in ma dole ne haka saboda hadisin da yake cewa man nazara an yuti Allah fa yutihu wa man nazara an yati Allah fa la yati bi kowa yayi ba kace sai ya bauta wa Allah da wani abin da ba dole akan sa ba to ya zama dole akan sai bauta wa Allah da wannan abu wanda duk yayi ba kace sai ya sabi Allah to kai yayi ya bari misalin wani fajiri ya zuga ya fidda matarka sai aka ce kai ma ka yi zuga mana ka fidda matarsa wani ce ni in za ka yi zan iya taimakon ka cikin lamarin to kai kai kai kar ka shiga wannan harka balle ka sabi Allah duk abin da yake na sabon Allah ne kada mutum ya rantsuwa ce sai ya yi shi duk abin da yake na sabon Allah ne kada mutum ya rantsuwa ce ba zai ƙara yin sa ba babu kyau wala ta tsalla uruf dan limanikum an tabarru wa tattaqu yin aikata aikin birru ko ko aikin tsoron Allah ko aikin sulhu tsakanin mutane وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم Allah yana sane da rantsuwar da kai ai alimun kuma yana sane da wannan aikin na hukunce hukuncensa duka kuma yana sane da wannan abin naka to ka tuba kai kafara rantsuwarka ka koma aiki aikata aikinka mai kyau wannan shine abin da ba tambaya ko alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya karbi mu Allah ya karbi abin ayyukan mu Allah ya karbi Allah ya kiyaye mu da kiyaye kiyaye mu da malamu da wala malamu Allah ya karbi mu Allah ya kiyaye mana imanin Allah ya kiyaye mana addini Allah ya kiyaye mana mutuncin Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karbi addu'o'in mu wanda muke ne da wanda wanda suke wanda muke musu addu'a Allah ka dukkan ibadu ne ba mu alherin duniya da na lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ɗauka musulunci Allah ɗauka musulunci Allah ya kama sallallahu alaihi wasallam Allah ya hijira da sarki Allah ya rahama da rahama da rabbil alamin rahama da صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وفاتنا وعمرك والفاتحة لما فرغناك والهدي فلا المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله صل على محمد يا ربنا